أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da kuma musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidu ummi na hawa dake wannan unguwa ta bahu nan bayan makarantar yan mata ta doma nan fadar jihar gobe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na minhajul muslim littafin babban malami a shekar allama a abubakar jabir al-zairi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci daidai wannan yini a kuma lokaci makamancin wannan yau dai muna yinin asabat daren lahadi wanda hakan ya yi daidai da goma sha biyar ga watan biyun musulunci watan safar hijira yau na da shekara 447 tara ga watan takwas na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna cin alfasalu salis fasali na uku al'imanu bi ilahiyyatin lahi ta'ala imani da kaɗaita Allah wajen shi ne kaɗai abin bauta muka ce al'ilahu shi ne al-ma'abudu kamar da muka ce al-rabu kuma shi ne al-khalid an bayyanta karatun yana shafi littafi na goma sha takwas mun fara wannan fasili muna cikin hujja na ƙari sannan kuma lokaci ci mana mun karanta hujja ta ɗaya ko dalili na ɗaya da kuma dalili na biyu ko za mu tashi kan dalili na uku shine ikibari rusulihi alaihi wassalatu wassalam haka ne wannan kuma shi ne darasin mu na takwas a cikin wannan littafi insha Allah idan ka duba shafin littafi na 18 daidai namba ta uku anan zamu tashi kan karatu insha Allah malace ikibaru rusulihi alaihi wassalatu wassalam bi uluhiyyati daga cikin dalilai da malakin kawowa na cewa Allah shine ilahu ma'ana abin bauta ga kowa da kowa manzannin Allah Allah ta'ala ya ƙara musu yadda da abinci sun ba da labari akan Allah ta'ala shi ne abin bauta dukkan manzanni sun zo da wannan labari wa da'awatu umamihim ila al-i'tiraf biha musu wannan manzanni sun kira al'ummatansu daban-daban daban akan su yarda su amince da Allah kaɗai shi ne abin bauta. Wa ila ibadatihi ta'ala kuma sun kira su annabawa sun kira al'ummatan da suka je gare su akan su bauta wa Allah su kaɗaita shi wajen bauta. Wahadahu dole siwa Allah shi kaɗai ba tare da wani ba a cikin bautarsa. Fa'in na Nuhan ƙala annabi nuhu alaihi salam yace ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma wa Allah malakum min ilahin ghayr ba ku da wani abin bauta idan ba Allah kun ga yace ubudullah ya tabbatar da at-tauhidul uluhiyya ko al-imanu bi ilahiyyatillah tunda yace ubudullah sannan kuma yace malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta idan ba Allah kun ga wannan tabbas annabi nuhu sai wannan da'awa wanda yake nuna wa al'ummarsa cewa Allah kadai za a bauta mawa kuma ba wani abin bauta idan ba Allah ba suratul a'raf aya bi namba ta 59 wa qala musa li bani isra'il annabi musa alaihi salam ya faɗa ga banu isra'il mutanen da Allah ta'ala ya tura shi zuwa gare su yace a ghayra allahi abgikum ilaha yanzu wani Allah za ku nemi ku bauta mawa ku mai da wani Allah ya zama Allah shi ne manufarku wa huwa faddalakum ala alamin alhali Allah shi ne fifita ku akan al'ummatan duniyar lokacin ana fahimta bayan irin ni'ima da falla da Allah ya muku kuma sai ku mai da wani abin bauta ya ku kara ma wa Allah kishiya shine a gairar lahi ababikum ilaha yanzu wani Allah za ku kudaici ku bauta mawa alhalin Allah shi ne fifita ku akan dukkan al'ummatan zamaninku a ƙalahu libani isra'il lamma talabu minhu an yaj'al lahum ilahan sanama ya'buduna wannan kuma ya faɗa ma wa banu isra'ila ne a lokacin da suka nemi ya sanya musu wani abin bauta ba Allah lokacin da Allah ta ya tsiratar da su daga shirin fir'auna an gane ku suka ce ya Musa iji Allah na ilahan kama lahum ayya ya Musa ka sanya mana muma wani allah da za mu bautawa kamar yadda ka sanya wa waɗancan alloli ɗazu-ɗazu ba ga fir'aun a bayan su allah ya halaka shi amma su ma suka ce suna son a sanya musu wani allah kamar yadda waɗancan suke bauta gumakansu to a lokacin da suka faɗa annabi musa wannan magana mai muni sai ce a ghairar lahi abugikum ilaha yanzu wani allah kuke kwaɗayin bautawa bayan Allah ya ya fifita ku ya muku farla dazu dazu ga Fir'aun iya neman ya halaka ku gashi kuma Allah ya ya kadar muku shi Allah ta'ala ya tsiratar da ku daga jarin sa shine lokacin da suka nema ya sanya musu abin bauta ba Allah bai fada musu wannan wa kala Yunus fi tasbihihi annabi Yunus alaihi salam shi ma yake fada cikin tasbihin da yake wa Allah yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta ba wani abin bauta da cancanta sai kai Allah subhanak sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin babu shakka ni ina cikin waɗanda suka zalunci kawunan su wannan tasbihin iya da girma kuma yana da tsada kuma yana da farala kuma yana da karama an fahimci wannan an ce dukkan wani abu da ya zo ya dame ka ya shige ma gaba ya sa ka cikin damuwa an ce idan ka maimaita wannan tasbihin sau arba'in da ɗaya Allah ta'ala zai yi ma wani damuwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan tasbihi ne wanda ya kamata ka mai shi cikin jerengiyar azkar naka na asaba wal masa tasbihin da kake wa Allah bayan asuba da wanda kake bayan magariba to ka sanya wannan a ciki dan domin malamai sun ittifaki kan cewa maganin damuwa musamman yanzu wanda ba su da damuwar ba su da yawa masu damuwar masu damuwar mun fi yawa an fahimta to haka kawai lokacin zaka ji ranka yana baci har ma ka ji jininka ya hon baka wasa ba to lalle ilalla ka rike wannan ka sanya ya cikin tasbiha rayuwar ka ka dinga yawan maimaita wannan Yunus alaihi salam yayi wannan a lokacin da yake cikin damuwa kifi ya haɗe shi kuma a cikin kogi an ce wani kifin ma ya sake haɗe shi a gefe da yake annabawa sun fi kowa kusanci ga Allah zuciyarsa ba inda ta tafi zuwa ga Allah bai wani kama kame ba bai rikice ba sai ya tuna yayi wa Allah laifi sai ya itirafi akan laifin da yayi wa Allah shine Allah ke ba mu labari cewa wa zannuni izhaba mughadiban fa zanna allan naqdir alayhi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin zannun shine annabi Yunus alaihi salam lokacin da ya tafi iya mai fishi izahaba mughadiban ya bar mutanensa iya mai fishi ya sa wani da ya rita bai manzan da ce ya rasulallah ausin ya rasulallah manzan da sau nake kaman wasici sai ce la ta ghadab karka yi fishi ya sake dawowa dai manzan Allah na dawo kaman wasici sai ce la ta ghadab karka yi fishi ya sake dawowa har sau uku manzo Allah iya maimaita masa wannan la taghdab la taghdab karka yi fishi karka yi fishi
domin fishi shine mabudin dukkan shari kuma duk wanda yake cikin fishi suna hada da suna hada da shida a lokacin da tamfarka ta hau hankalinka ya tashi fuskarka ta canja to babu shakka shidan ya kusa da kai amma bi kana to annabi Yunus Allah ta'ala ya ce je wa mutanen sa wa'azi ya je ya ta wa'azi ba su musulunta ba sai Allah ya ce to zai halakar da mutanen amma sai ya ba shi tayi ya ba shi lokaci to kan lokacin yayi sai ya fita sai bar garin su ko mutanen garin da suka ga alama cewa lalle da gaske azaba za ta kan musu sai suka zo suke neman sa su musulunta suna ta neman sa shigo bayan an fahimci wannan har ya fice ya tafiyarsa kuma ga mutanen sun zo suna ta neman sa suna ta neman sa akan su musulunta to bayan ya shiga ruwa ya shiga jirgin ruwa suna tafiya sai jirgin ruwan yake kadawa a cikin ruwa kuma al'adar su cewa duk lokacin da jirgin ruwa yake tangal-tangal da mutanensa to to akwai wani bawa da ya guje wa gidansa wannan shine abin da suka suka suka canfa a lokacin kuma haka ne sai aka ce to ayi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan annabi Yunus shine matsayin mai laifin da ya guje wa ubangijinsa kaga ya fito a garin lokacin da Allah bai ba ki lokacin damar ya fita bai fita. Ko suna gama suka danna sha ruwa. Suna jefa sha ruwa sai kibi ya haɗe shi. Wani kibin ma ya sake haɗe wannan kibin da ya haɗe annabi Yunus. Gashi a cikin dubbai shine fanadar fi zulumat. Sai ya kira Allah a cikin dubbai ga duhun cikin kifi na farko, ga duhun cikin kifi na biyu, ga duhun ruwa, sannan kuma suka ce ga duhun dare. to in ba Allah ba zai kai ta yau da agaji yau ai sai Allah malamai suke cewa da annabi Yunus alaihi salam ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai mala'iku suke gaggawar bude kofar samai addu'ar ta dangana ga Allah subhanahu wataala suka ce wannan muryar mun sha jinta a lokacin da bata cikin damuwa tana yi wa Allah tasbih amma yanzu tun da min ji muryar cikin damuwa ba mu gaggauta kai wannan sakon zuwa ga Allah kaga yayi daidai da abin da ma'aiki yake cewa sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka bi shidda kai kokarin sabawa da Allah lokacin da kake wadata idan ka fada wani kozazzaban sai Allah ya fi cuto ka da wuri kana jigo kai dinga sadaka idan kana da kuɗi ka dinga kyauta ka dinga zumunci idan baka idan kana da lafiya wallahi duk lokacin da ka fada cikin halin tausayi sai Allah ya fi tsamo ka da wuri kaga wannan abin da ya faru ga Annabi Yunus ya saba tasbihi dama ko da yaushe to ga lokacin bukatar gaggawa ta taso iya cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin iya rufe bacinsa sai Allah ce fassa jabna lahu sai muka amsa masa fa najjaynahu minal ghamd ya muka tsayartar da shi daga cikin wannan damuwa abinda ya faru kuma shine kifin aka ya ji bejin daɗin cikinsa Allah ya sanya mai damuwa a ciki kamar kai ne cikin ka ya rikice a gagaban ɗaki za ka nufa to kifin farko wa haka ya ji duk ba daɗi a so yake harar da abin da ya haɗiya kawai ya jawo kuma a cikin hikimar Allah da ya so ya tseratar da Yunus lafiya kalau bai sa kifin yayi amai a cikin ruwa ba a sai ya jawo jiki ya zo bakin gabar gudu shine ma'anar fa nabaznahu bil ara'i wa huwa saqim maka tilasta wa kifin ya jawo jiki ya zo gabar kogin koya amayar sai ga annabi Yunus ya fito daga cikin kifi kifi yayi amansa iya cikin damuwa da yanayin raunin jiki fa'ambatina fa'ambatina alaihi shajaratan min yaqin sai Allah ta'ala ya tsoro masa da yaqin a kusa da shi ita ce wannan kankana an gane ku sai Allah ya tsoro masa da kankana a kusa da shi ya dinga sha ya dinga sha nan da nan jikin sai sake dawowa akwai tsoro a wannan shi kuna fahimta to haka Allah ta'ala ya yi wa annabi Musa alaihi salam abu na biyu da zamu ƙara fahimta shine duk yadda kuke da Allah ka guji saba masa duk kusancinka da shi kaga dai annabi ne mursali ne da awaiki amma iya dan yi wa Allah ba daidai sai da Allah ya nuna masa sai da Allah ya nuna masa cewa ya sani shi zaman ku lafiya da Allah kake yi shi an bayyana wannan to wannan shine ma lai kawo tasbihin annabi Yunus alaihi salam da yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ma lai yake cewa wa kana nabiyina sallallahu alaihi wasallam annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ni kamar mun tsallake wani abu baye ko yawa da muka zo ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayru sai wace wa kanuhin ko yawa kamar haka shi ma annabi nuhu yayi hud wa salih wa shu'aib sai ma da jiro annabi hud da annabi salih da annabi shu'aib duk haka suka yi ma minhum ahad illa qala ya qaumi ibnullah ma lakum min ghayr ba ɗaya daga cikin manzanni face ya faɗi wannan kalma ya ce ya ku mutane na ba ku da abin bauta idan ba Allah an gane ko yawa sai malik ke cewa wa kana nabiyina sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi tashahudihi fi salah annabi muhammad nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya faɗa a cikin tahiyyarsa ta sallah iya cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ina shaidawa cewa Allah kadai shine abin bauta da cancanta sannan kuma ina shaidawa Allah kadai shine abin bauta da shi kadai yake bashi da abokin tarayya duk ta hiyar duniya ma'aikin Allah sai yayi wani kaga shi ma iya tabbatar da kan cewa Allah shine abin bauta na shaida Allah kadai ake bautawa shine ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allah ne shi kadai ne shi bashi da abokin tarayya al-adilla aqliyah hujjoji na hankali da za su nuna ma cewa Allah kaɗai ake bautawa a matsayinsa na ilau. Na ɗaya ce cewa, Inna rububiyyatihi ta'ala, a sabita duna jadilin mustalzima li'uluhiyyatihi wa huwa mujiba la. Ya ce, Ka yarda da Allah shi ne rabbu ɗin, shi ne alkhaliku arraziku almuhi almumit ka yarda da wannan to yardarka da Allah shine mahalici to ta lazimtar maka cewa wajibcin kuma bautar Allah za yi ana gane ku kamar yadda yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun alladhi ja'ala kuma al-ardha firashan was samaa bina yake cewa a ya ku mutane ubudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum wanda Allah shine ya halice ku kuma shine ya halice wadanda suka zo kafin kaga ga tauhidul uluhiyya ga rububiyya me karfafi uluhiyyar tauhidul rububiyya Allah ya ce tunda shine ya halitta kun san ni na halice ni na halice ku to ba ku da wani abin bauta idan ba Allah ne to shine nan malai yake cewa duk wanda yadda da Allah shine rabbu al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu to wannan yardar ta Allah shine mahalicci to za ta sake kai shi kuma ga wajibcin cewa ya jingina wa Allah shine abin abin bauta shi kadai farabbu allazi yuhyi wa yumit ubangiji da yake rayawa yake kashewa wa yuti wa yamna wanda yake bayarwa kuma yake hanawa ga wanda yaso wa yadurru wa yanfa a wayatu yake amfanarwa kuma yake cutarwa huwa almustahiqu li ibadati li ibadati al-khalq shine ya cancanci dukkanin halitta su bauta masa Allah wanda siffansa ce al-muhi al-mumit me kashewa me rayuwa Allah siffansa ce al-mu'ti al-mani an gane ko Allah siffansa ce al-nafi wa ad-darru in dai ka yadda da wannan siffofin na Allah to Allah mai wannan siffofin to shi kadai ya cancanci kuma abauta masa tunda duk duniya ba mai wannan siffar idan ba Allah ba ba mai kashewa ba mai rayuwa sai Allah ba mai amfanarwa ba mai cutarwa sai Allah ba mai bayarwa ba mai hanawa sai Allah in ya baka ba mai ba wanda ya hana sannan kuma in ya hana ka ba mai baka shine ma'anar lamaniya ne ma aqaita wala muqi ma manata to har in dai ka yi da wannan sufufin na Allah to kuma wajibi ne kai da kuma shi kadai za a bautawa an fahimci wannan tunda ba wanda ya cancanci a masa bauta sai wanda ya halitta kuma sannan Allah shi kadai ne mahalicci saboda haka shi kadai kuma ya zama abin bauta wal mustawjib haka ne ko wal mustawjib li ta'ali li ta'alihim lahu kuma su wannan halittu nasa bayi nasa ya zama wajibi akan su allantar da Allah su mai da shi ne ilahu din bi ta'a wajen yi masa da'a wal muhabba da kuma kaunarsa ku yarda Allah shine Allah ku so shi sannan kuma ya zamto abin bauta gare ku sannan kuma ya zama abin kauna gare ku wa ta'zim wa taqdis sannan kuma ku so Allah ku girmama shi sannan kuma ku tsarkake shi wa birragaba ilayhi kuma ku dinga kwaɗayi ku dinga kwaɗayi zuwa ga Allah subhanahu wataala warrahaba min sannan ku dinga kuma tsoro kada da mikiyo ku kada ya kama ku kada ki kafar aiki shine ragabatan wa rahaba an fahimci nan arragaba kwaɗayi arrahaba kuma tsoro innahum kanu yusaruna fil khairati wa yad'una wa yad'una ragaban wa rahaba Allah ke faɗa game da annabi Zakariya da annabi Yahaya suna gaggawan aikin alkhairi suna roƙonmu ko suna mana ibada suna kwaɗayin mu karɓa kuma suna tsoron kada muke karɓa ragbatan wa rahaba an fahimta nan na biyu idza kana kullu shay'in min al-makhluqat marbuban lillah yadda muka tabbatar da kan cewa kowane abu daga cikin abin da Allah ya halitta to Allah shine ubangijinsa marbuban lillah Allah shine ubangijinsa shine mahalicinsa ta'ala madaukaki bima'ana annahu min jumla min khalqihim wa rizqihim duk abin da ya gani iya yawo a ban kasa to iya cikin jumlar abin da Allah ya halitta kuma musu arziki ko waye shi ko mutum ko aljan ko dabba ko ƙwaro ko tsutsa ko mala'ika ko waye ko waye iya cikin jumlar halittar Allah kuma iya cikin wanda Allah yake musu arziki an gane ko wa dabbar shi'unihi kuma iya cikin wanda Allah ke juya al'amuransu, inda Allah ya so dole haka za ka yi bayan da ka so ba. Sau nau kana shiri, amma sai Allah ya baje shiri. Ka zauna ka yi titarika na shirya kaza, na shirya kaza, na yi arinjin kaza, na yi arinjin kaza, amma sai Allah ya baje wani shirin na Ko kai ko waninka ko shugaba ko talaka ko mai kuɗi ko mai mulki idan Allah ya so sai ya baje shirin kuma ya baje lokacin a shugaban ƙasa Allah ya shigarsa janar Muhammad Sani Abacha ba ana shirin zai kowa farar hula ba a yi zaɓe ya wuce da Allah ya so ba ya baje abin ba gaba ɗaya shi kenan duk sai ya baje tsarin gaba ɗaya haka abin da Allah ya so shi ne mai yiwa abin da Allah ya so ba zai yiwa yanzu wannan hargagin 2027 da aka fara yi yanzu Allah cikin hikimarsa ya san wanda ba su kai lokacin ba suna ta faɗa suna ta ɓata da juna suna ta fara shirka da sauransu da kamaka ne Allah ya san wanda zai baje wa shirin nasa ba. Kai ta shirin ka kama nan ka kama nan in Allah ya so sai ya baje shirin. Ko bayan da za ka yi. Muna fatan alkhairi. An gane ko? Wannan shi ne irin tsarin Allah. Shi ne wa dabbar shi'unihi. Allah shi ne mai gudanar da al'amuran bayi. Sai ya so a biyayyu in bai so ba ba zai yi ba. An bai mishi wannan? Wannan kullum in za ka fita ka sanya wannan alaƙa. ka ce Allah na ya iya yi na amma kai ne mai zartarwa ya Allah Allah ka zartar min da abin da ya fi alkhairi wanda shi ne abin da za ka yi ta yi amma kar ka dinga ƙwallon faranka sai na yi kaza sai na yi kaza na yi tagir kaza sai na cimma buri kaza duk wannan ba kai kake yi ba kai dai kar ka zamanto malalaci mai kasala wanda ba za ka kai abin da ake so ka kai ba amma duk shirinka to ka fawwala wa Allah ka yanzu shine Allah ke ce fa'iza azamta fa tawakkal ala Allah haka yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun shirya tsaf za ku fuskanci abokan gaba a yaki kun yi makamai kun yi komai kun yi shiri kun bar gida kun bar guzuri kun yi komai to sannan ku dogara ga Allah shirin ku ba shi bane an fahimta abinda Allah ya tsara shi yasa duk wanda ya fahimci wannan gabar wallahi ya fita da rayuwarsa ni dai gani in Allah ya so ya yi amfani da ni ya yi kaza in Allah bai so ba ba zai amfani da sai amfani da wani ne
wannan shine abin da zaka sawa zuciyar ka samu kwanciyar hankali
Allah shine mai gudanar da dukkan al'amuran halittunsa gaba da wa tasarruf fi ahwalihim Allah kuma shine tasarrufi a cikin halayensu a tasarruf fil ahwal shine kamar kana wani yanayin Allah bai da kai wani ne kana cikin damuwa Allah kai ka cikin farin ciki kana cikin farin ciki Allah kai ka damuwa kana cikin lafiya Allah kai ka jinya kana cikin jinya Allah ya baka lafiya yana tasarrufi a hawali wa umurihim da al'amuransu gaba daya to malai ke cewa fa kaifa ya aqilu ta'alihi gairihi to ta yaya hankali ma zai duka bauta wani wannan
an fahimta me wannan a ce har akwai wani wanda zaka bauta ba shi ba wanda kai da shi ne yake kaza yake kaza yake kaza ko shakka ko kokonto ba ka yi ba mai kokonto ba ne shakka sannan kuma wai hankali ma ya kuma ka je ka bauta wani a shiga ga nan iya so ya ce mana duk mai bautar wani Allah kamar ba shi da hankali ne kar ma a jama'a nasi kar a jama'a hankalinka kadai ya isa ya saka gane Allah shi ne abin bauta an fahimci wannan min makalukatihi almubtaqira ilayhi har ma wai daga cikin daga cikin wanda za a mai kishiyar kuma a cikin halittarsa kuma shi ya halice su ba sannan kuma sai a mai da su kishiyarsa kuma su wannan halittun nasa din da ake mai da su kishiya mubtaqira ilayhi suna da bukatuwa zuwa ga Allah komai iya da bukatuwa zuwa ga Allah komai shi shine dama Allahu as-samad kenan Allah shine abin nufi da bukata ko ayi gunki ko ayi wannan kai e su yi gunki na ice to waya halice ita waya halice bishiyar waya tsoro da ita Allah ne kuma sane kuma sai a mai da shi kuma abin bauta a mai da shi daidai da wanda ya halittar shi ne afa mani ya kuluku kamar la ya kuluku ai ba zai yi ba ai la ya tsauya ne abada an fahimci wannan Allah iya ta buga misali ya ce gashi nan yanzu kaza da kaza kamar kana da bawa kai kake sarrafa shi kai kake komai kuma wannan bawan iya da daidai ya isa a ce zai yi musharaka da kai a dukiyarka da iyalinka ya isa ai bai isa ba to wanda duk irin misalan da Allah ke buga mana cewa duk masu bautar wani Allah to babu shakka hankalinsu ya bata hankalinsu ma baya jikin su gidan wa iza batala an yakuna fi fi fi makhluqat ila yayin da muka tabbatar da magana ce rubutacciya a ce a cikin abubuwan halitta a samu Allah ta bayyana an ya kuna khaliquha huwa huwal ilahul haq to zai bayyana a gare mu cewa mahalicin halitta shine abin bauta na gaskiya a fahimta in dai mun yadda cewa ba za ka taɓa samun abin abin bauta cikin abin da aka halitta ba to mun tabbatar da kan cewa mahalicin komai da komai huwal ilahul haqq wal ma'budu bi sidqi shine abin bauta da gaskiya kuma shine abin bauta da cancanta an bayyana wannan namba ta uku ittisafihi azza wa jal duna ghairihi bi sifati kamal al mutlaq daga cikin dalilan da zai nuna mana Allah shine abin bauta shi kadai ittisafihi yanda Allah ya siffantu ittisafihi ya siffantu duna khairihi koma bayan waninsa bi siffatil kamal da siffofi cikakku almutlaq kuma sake Allah ne zai ce ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya zakariya ne daga hannu yake roƙon Allah ya bashi haihuwa sai Allah ya ce zakariya na karbi addu'anka har na baka na baka haihuwa na baka da sunansa ya haya ba ai cikin ba ba to in ba wanda isa ba zai wannan in ba tirin ba tsatse ba isa wannan yace na baka da sunansa ya haya kuma wani abin mamaki ma na Allah sai yace lam naji Allahu min qablu samiya ba a taba haihuwa da an sa mai hayya ba har sai ka haihu ka tsawa danka kuna ganewa kaga a lokacin da a ce ba Allah bane wani sai ya gaggawa a mai haihuwa ya sawa dan ya dan ya kare da Qur'ani to wala bai saba haka Allah ya rike kowa ya ɓadda basirar kowa ya ɓadda sunan a zuciyar kowa har sai da alkawarin Allah ya cika cewa annabi ya haya ya rasu ismuhu ya haya in ba Allah ba wai sai wani kaga wannan shine sifatul kamal kenan sifatul kamalul mudrak an fahimci wannan ko kuma Allah ta'ala yake cewa a lokacin da na Maryam ta fita za ta yi wanka ko fantabazar min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamasallaha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هي شكرا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا abin da yasa ba na fasara ta naga duk malamai ne a kusa da dishe duk malamai ya yasa ba na fasara ala wannan maganar fa hamalatu sai ga ciki magana fa in saka saka magana sai ga ciki ya bayyana to in ba Allah ba zai wannan sai Allah shine yanda ya siffanta kansa da siffatul kamalul mudrak to wannan kadai ya isa ya nuna ma cewa akwai Allah subhanahu wataala an gane ko a ka kaunihi ta'ala ƙauyen ƙadira kamar yadda Allah ta'ala ya kasantar da kansa shine ƙauyi wanda ya fi kowa ƙarfi shine ƙauyi in ba Allah ba Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna in ba ƙauyi wa zai wani Allah ya tsayi da sammai ga sunan bi ghairi amadin ba tare da wata fila ba tarawna haga idan ku iya gani idan ku iya gani wa ya taba ganin an ji an tokare sama ka ta faɗo babu haka take billions na shekaru ga tanan haka in ba ƙauyu ba wa zai isa wannan yace ku daga ido ga tanan ku kalla ba wani abu da za ku gani ya sake cewa farji il basara hal tara min futu ku daga ido ku gani za ku wata kofa a sama ko gunda ya yage yace an kun gaji ku sake dawowa su marji il basara karratayn ku sake duba karo na biyu yanqalibe ne kalbasar qasian wasir idan zai dawa kaskance ka san mutumin da ya zuba ido ya gare fi bai gani ba kuma sai ya dawo haka a kunyace a kunyace haka to Allah ya duk wanda ya daga ido dan ya ga sama ta yi wani aibi to idan sa zai dawo a kunyace ba abin da zai gani to in ba kauyu ba wai sai ba kauyu ke in ba Allah wanda yake shine kadir ba wanda ikonsa iyakan kowa waye zai bar gidansa ya fita je ya mutu kuma ai kadirun kenan ai wani ba lafiya kalau iya zaune da iyalinsa suna hira suna komai yace kai ban je in dawo to ba zai dawo ba in ba mai ikon gaske ba akwai mai wannan ba wannan shine duk sifofin Allah da ya kamata kowa ya dinga sa wannan a zuciyarsa ya dinga tabbatar da wani Allah irin wannan sufofi sannan aliyan kabira sannan Allah kuma shine madaukaci a wannan kusa kusa littafin wannan malam Muhammad bin Salim Usaimin wannan a afwar kai malam Muhammad bin Abdul Wahhab kitabu tauhid can karshe karshen sa yayi bayani game da tazara tsakanin sama da sama yace tsakanin kasanan dandanin kasa da sama tafiye shekara 500 ya ci tsakanin sama ta farko da sama ta biyu na ma tafiya shekara 500 kuma tafiyar ba yi normal tafiya irin wannan ba kamar tafiyar jirgin sama sai ya yi shekara 500 ko tsayawa bai yi ba na saka daya sannan zai duro daga sama ya zo ƙasa to kowace sama da sama tsakanin wannan akwai wannan tazar sannan an aka je saman bakwai tsakanin saman bakwai da kursi akwai nan ma tazar shekara 500 tsakanin kursiyu da al'arshi nan ma akwai tazaran 500 tsakanin al'arshi da ruwa wa kana mene ne wanda yake cewa wa kana arshihu ala lima a gane ko al'arshin sa iya sama ruwa to daga al'arshin kafin ruwan nan ma tafiye shekara 500 kaurin ruwan kaurin ruwan shi ma tafiye shekara 500 sannan kuma Allah iya fauka zalika shine ali kenan ba abin da zai ɓoye wa Allah. Ya sa duk wanda ya ce zai ɓoye ma ya sabi Allah ya jahilci Allah. Bai san shi a bai san Allah ba. Ya sa ke ba da labari wata da matsuwa ta kama ta ka dolenta ta ba da kanta za a yi fasikanci da ita sai wanda zai fasikancin ya tattu ya rufe kofa ya toshe can ya toshe can bayan ya gama sai ki ta ko ta kofa da baka rufe ba sai ki ta wace kofa ce yace duk kofar gidan da na rufe ce akwai wata kofar da Allah ke kallon ba garbe ta ba to daga nan jikin sai sanyi ko sabon karatu ba to Allah shine wanda baka isa ka boye masa baka isa ka boye masa yasa Allah iya da mu'amala ta tausaya mana da laddafa mana da nuna cewa mu gajiyayyu ne kullum irin wannan mu'amalar Allah ke amma wallahi ba mu isa mu kai labari wallahi ba mu isa ba Allah iya mu'amalar tausayi da jin kai da tausayawa da riritawa da mu yi abu ya nuna ba mu yi ba har ma iya inviting na mu zo mu ture gafarta mana to wannan shine mu'amalar Allah amma baka isa ka daga kai a gaban Allah kai wata tsiya bace wallahi baka isa ba ba amma yi kan baka isa ba an bai cewa nan wannan shine ali aliyan kabira ke sannan ya ce wa kansa sami an basira Allah shine mai ji kuma Allah shine mai gani Allah ba abin da ba ji duk abin da ya kuya sautin sa ya kuya to Allah iya ji misali ana annabi Musa lokacin da aka zo za a gwabza da shi da sahara ta fir'au suka ce Musa al'umma antum mulku Musa to yaya kai ne zaka fara sakkan da naka ko mu za mu fara yi kaga nan sun bashi girma malamai suka ce wannan bashi girman da suke shi Allah kuma yace to tunda kun biya annabi na girma kuma zan mutu zan muku tukuji imani za ku musulunta shi yasa girmama na Allah ƙara kusanci ga Allah to da waɗannan saharar firawuna suka sakar da igiyoyinsu fa alqaw hibalahum isyahu yukhayyalu min sihrihim anha tas'a sai ga gaji na sun saki igiya ta zama maciji tana ta shiga ƙasa da ita sai Allah ce fa aujasa fi nafsi yakifata Musa Musa sai ɗan sa wa ɗan shaka-shaka a zuciyarsa. Kaga fa'auje shi ne fa'admara, wannan tsoron da Musa ya ji a zuci ne ba, amma sai da Allah ya fito da abin da yake cikin zuciyar Musa yake faɗa ba. Da akwai abin da za ka koyi wa Allah? Babu shi, tsoron da annabi Musa ji ba faɗa yi ba, a zuciyarsa ne. Da ya ga wannan ya yi da igiya ta zama maciji, wannan ya yi da wani siddabarinsa ya zama kaza, wannan ya jefar duk tsafi ya fara kaurayen ku. to sai ɗan ji shakka kaɗan a zuciyarsa to wannan shakkar da ji sai da Allah ya fara to waye kai za ka yi wani abin za ka ce Allah bai sani babu shi sami an basira sannan kuma Allah iya ganin kowa ba wanda isa ya koya wa Allah la ya kafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ya alamu sirra wa akhfa an bayyana wannan Allah ya siffanta kansa da wannan sannan yake cewa ra'ufan rahima Allah shine ra'uf mai tausasawa bayansa sannan rahima sannan mai jinkan bayansa ku duba abin da muka faɗa jiya a kutuba cewa duk laifi dai iya daga cikin gingima gingiman laifin da za ka yi wa Allah kisan kai daga shirka shi kisan kai muka faɗi kisar ashabul ukhdud wanda suka tona rami duk mutumin da ya imani da Allah za a kona shi wanda kuma ya ce ya ji da gunkinsu da abin bautarsu ya ɗabar shi wuce haka suka dinga azabtar da mutane suna ƙone su amma da ƙarshe Allah ke ce innal ladhina fatalul mu'minina wal mu'minat kun ga waɗannan da suke azabtar da mu'minai maza da mata suke azabtar da su ba abin da suka musu sun malam ya tubu sannan kuma ba su tuba ba sai ce falahum azabu jahannama wal azabul hariq ka ga ma'ana in zai musu azabar masu in ba su ba amma duk da azabtar da bayansa da ƙona bayansa da suka yi in sun tuban Allah zai yafi musu in ba rahimu ba zai wannan ba wanda zai wannan masu imani masoyin Allah ne ba waɗancan ko mushrikai ne ba mushriki ya kashe ma masoyi amma ya ce ya tuwo kuma ka yafe masa in ba Allah ba zai wannan ai sai Allah to wannan shine haɗin rahamar Allah ke yasa wani hadisi na ke zata ko za mu zo kansa a nan gaba ko ba wani littafin bane ma'aikin Allah ke cewa Allah da kansa sai da yi dariya da ta dace da shi ga wa'ansu mutane guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya a duniya amma kuma duk suka tafi aljanna an fahimta ɗayan lokacin iya kafiri ɗaya iya mumi sai aka je yaƙi wannan kafirin sai ya kashe wani da imani an fahimta ana nan yau minal ayyam shi ma wannan kafirin sai Allah ya ɗinsa masa imani ya musulunta shi ma iya na iya na iya iya musulunci iya musulunci shi ma ya je ana wani yaƙi aka yi shi a kiyama shi wannan muminin farko da aka yi zai blame na jinin sabon wancan ayi an je gaban Allah za a yi shari'a Allah ga wanda ya kashe ni ba abin da na masa an fahimta sannan kuma shi ma kuma an kashe shi babu dalili sai Allah ta'ala yake cewa wannan mai imanin kama annun wanda ya kashe ku tafi aljanna dan domin shi ma bayan ya kashe kan yayi aikin da na yafe masa sannan shi ma kuma wani zub da jininsa da gangan saboda ka ya zama aboki ga mutum aljanna sannan wani hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi cewa akwai wa'ansu bayan Allah su ma masu husuma sun je gaban Allah wani iya husuma da wannan uwansa cewa iya so a fitar masa da haƙƙinsa a wannan uwansa Allah ta'ala yake ce to yanzu haƙƙin ka kake so ya ce a bashi haƙƙinsa ba za ka yafe masa ba ce shi a bashi haƙƙinsa shikenan sai Allah ta'ala ya kusanto da wani gida daga aljanna ya zo kusa da su suke gani sai shi wannan mai neman haƙƙin suke ce ya ubangiji wannan gidajen ba su ce gida ne na wa'ansu masu suffa wanda na ba su wani umarni suke gidan masu yafiya ne masu yafiya da junan su irin gidajen su kenan da musu aljanna sai ce to Allah ne ma ina so sai ce yafiya yafiya dan wanka sai ce Allah na yafe masa har zai tafi ce to kama na zaku ne domin rahama irin ta Allah wa kana bil mu'minina rahima Allah iya da rahama duba yadda manzon Allah yayi wani hukunci shi ba wani bawan Allah da azumin Ramadan shi dan ya ja shi kusanci iyalinsa da rana da Ramadan yazo yace manzon Allah na halaka a halaktu ya rasul manzon ce me halakar da kai sai ce wallahi na kusanci iyalina da rana da Ramadan sai ce haka ne baro yace eh to dayan uku ko ka je kai azumi 60 ko ka yanta baiwa ko ka ciyar da miskini sittin ka zaɓa ɗaya ka yi shi kenan a biya wuce sai ce ya rasu la'ai duk uku nan ba zan yi ba azumin wata ɗaya ma na gaza yi ban zana na wata biyu ai ba zai yi wayar su kuma ni talaka ne bayan da komai sannan kuma ban mallake baiwa ba sai ce to kaɗan zauna a ga abin da Allah zai can yana zaune sai a kawo zakka wani bawan Allah ya fita zakka dubu ne ya kawo wa manzon sallallahu alaihi wasallam sai ce to ina wanda ka fara ta kama ita cile miskinai su sai shiga ne a rasulullah sai ɗan wannan abincin ka je karama wa miskinai sittin a madina shi kenan ka yi kafara sai ce ya rasulullah ai ina ganin duk madina ba gidan da yake gida na bukata ni ba dala gane ba mazala ba ni komai wallahi kuma ina jin yunwa zan dawo abincin biya wani manzon Allah ya dai murmushi ya ce to gaje ka ci kenan a biya wuce kuma shi kenan to ku duba irin rahmar musulunci yau irin yadda musulunci kullum da Allah da manzon Allah kullum irin yadda suke da da da Allah iya yi da bayansa manzon Allah iya yi da al'ummarsa kullum afuwa yafiya afuwa yafiya an fahimci wannan to shi yasa Allah ya siffanta kansa ana ra'ufar rahi ra'ufun ko kuma ra'ufar rahi rahima Allah ta'ala mai yawan afuwa ne sannan Allah ta'ala ya siffanta kansa da kuma mai yawan jin kai an fahimci wannan na'am kuma ya siffanta kansa da latifan khabira latif mai tausasawa khabira kun bai bada labari qada ka ka ko wannan ka ka askau sagira ita ce kha khabira na bada labari ka babbar ka kuma shine na girma an bayyana wannan sannan Allah shine latif in ba laddafawar Allah ba bare iya zuwa na sai da mudin shinkafa dubu uku haka ne amma yanzu gashi nan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ɗari biyu wasu burane bare iya zuwa na sai da buhun masara dubu tamanin dubu casa'in amma yanzu ga yanin ƙasa da dubu talatin ake samun sa wani bu ko talatin da wani abu da kala ishirin da shida da bakwai to in ba laɗifu ba zai wani laɗifu kenan shi ne ya so ya sanyaya wa bayansa kuma dole a yaka ba wanda isi ya ya siffanta kasa da wannan safar mai tausasawa bayansa mai laddafawa bayansa sannan ko mai ba da labari kan dukkan abin da aka yi mujib lahu ta'alihi qulubu ibadihi lahu in mun yadda da Allah shine yake da wannan sufofin to wajibi ne wajibi ne duk zakatan bayansa su mai da shi Allah abin bauta an fahimci wannan a bi mujma'ati bi muhabbatihi wa ta'zimihi sannan kuma gami da mun yadda shine abin bauta ko mu so shi sannan ko mu girma mu girma shi wa ta'alihi jawarihi sannan gabbai na bayi kuma su mai da shi Allah wajen yi masa bauta da wannan gabbai din lahu bi ta'a wal iqiyad kuma su zanto suna da'a gare shi suna jawuwa daga ra'ayin suna koma abin da yake so wannan shine irin alakar da ake so kai da ubangiji inda har kai da shine mai wannan sufofin to ya zamto shine abin bautar ka kuma kana son sa kana bauta masa kana girmama shi gabbanka suna ta aikin masa ibada sannan kuma kana masa da'a kana mai rankwafawa zuwa ga ubangiji
alfasalu rabi fasali na hudu al'imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi imani da sunayen Allah ta'ala da kuma sufofinsa Allah iya da sunaye iya da sufofi wanda wata ya siffanta kansa wata manzan Allah ya siffanta shi da su kuma wajibinka ne ka tabbatarwa da Allah siffarsa da sunayensa da yawa kansa ba tare da ka ja wajen neman ƙarin bayani ko tsawaitawa ba. Malik ya cewa yu'minul muslim bima lillahi ta'ala min asma'in husna wajibin musulmi ne ya ƙara jaddada imani ga Allah subhanahu wata'ala game da sunayensa mafiya kyau Allah da iya da sunaye sunaye mafiya kyau wa sifati na uliya da kuma siffofinsa maɗaukaka wala yi shirihi ghaira ba wanda yi tarayya da Allah cikin sunayensa da sifofinsa ta'ala madaukaki fiha a cikin su wala ya ta'awwaluha fayu'tilha ba za ka yi ƙoƙarin ka ce za ka fassara sunan ba har ka je ka yi ta'ili ta'ili shine wuce gona da iri a ce dole sai ka gano ƙwaƙwafin siffar Allah ko sunansa wannan ba dora maka abinda ake bukata da kai imani ko wala yushbihuha bi sifatil muhaddithin sannan kuma Allah ta'ala din sofi usuddi sufofin sa ba sa kama da sufofin abin halittarsa ana gane ko a fayukayyifuha aw yumathiluha ba ta kama da siffar abin halitta ballantana ta ce gayan da gayan da take ko ka misalta ta da wani abu ba zai yi ba wazalika me rubuta na guna wazalika me shi eh mahallahu mahallahu kuma wazalika wazalika ko hala hala kenan abin ba zai yi ba kenan ba zai yi ba shine muhal abinda ba zai taba yiwa ba ka siffanta Allah da bayansa siffofinsa ko sunayensa da bayansa ba zai ba sai ke cewa fahuwa innama a yuthabbitu inna innama yuthabbitu Allah ta'ala ma asbatat li nafsihi abinda ke kan dukkan wani mai imani ya tabbatarwa Allah abinda Allah ya tabbatarwa kansa wa athbatat wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min min al-asma'i was sifat da kuma abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya siffanta shi da shi na sunaye da siffofi. An gane ko? Wayan fa'an ta'ala ma na fa'an nafsu, kuma ka korewa Allah abinda Allah ya korewa kansa, wa na fahu an wa rasulahu da kuma abinda manzan Allah ya korewa Allah, min kulle aibi na naƙasi daga dukkanin wani aibi da tawaya, ijimalin wa tafsila, a dunkule da kuma a rarrabe. wazalika li adilla annaqaliya wal aqaliya al ati abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa malici ga dalilai nan a alqur'anance da hadisance kuma ga dalilai nan a hankalce zai kawo kamar da ya saba dalilai wanda aka cirato daga alqur'ani ko hadisai da suke nuna cewa Allah iya da sunaye da sifofi na daya yake cewa ikbarihi ta'ala bi nafsihi an asma'ihi wa sifatihi Allah da kansa ya bada labari game da sunayensa da siffofinsa. Iz qala ta'ala yayin da Allah ta'ala yake faɗi a alƙur'ani cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah ta'ala shine ya mallaki sunaye mafiya kyau saboda haka ku roƙe shi da su ku roƙe shi da su yasa daga cikin hikimomin addu'a musamman addu'a ma'asura wanda manzo Allah ya koyar za ga abubuwan bukatar suna so su alaƙa da wanda daga cikin sunayen Allah ko sufofin Allah an fahimta kamar misali addu'a da manzo Allah ya ce ana yi domin korar bashi Allahumma kfini bi halalika an haramika wa gudini bi fadlika amman siwa kaga addu'a tana da alaka da Allah shine alganiyu din Allah shine mai wadatarwa mai bayarwa ka duba addu'a da ya koyar mu yi wa mara lafiya in kaje ka same shi ka dafa shi haka in namiji ne kuma kan ba matsala Allahumma ishfi anta shafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'u la yughadiru saqam kaga ishfi ya Allah ka yaye masa ka warkar da shi anta shafi kai ne mai warkarwa an fahimci wannan kaga duk a galibiya addu'o'i da manzo Allah ya koyi suna da alaka da sunayensa ko sufofinsa an fahimci wannan to shine ba da ke cewa ku roki Allah da shi kamar ya gani ya hadith ya mubdi'u ya mu'i ya rahimu ya wadud duka wannan ana yi wa Allah taki da kirari idan wata damuwa ta babu ta sane ka an bayyana sannan ya latifu in kana buƙatar wani tausayawa da tausasawa ya jabbar idan wani zai zalunce ka zai ma fin ƙarfi Allah ya fi ƙarfi sa an bayyana sannan da duk irin waɗannan sufofin Allah ana so lokacin da buƙatar ka ta taso ka dinga neman wata suna da wata siffa daga cikin siffofin Allah ka dinga yawan ambatanta wanda ke da alaka da bukatar shi ne ma'anar fada uhudiya ku dinga roƙon Allah da waɗannan sunaye nasa da kuma siffofinsa sai ce wa zarul ladina yuliduna fi asma'i ku rabi da waɗanda suke wuce gona da iri cikin sunayensa da siffofinsa ilhadi shine yamiluna biha anil haqqi wanda za su karkace gaskiya game da sunan Allah ko sufinsa sai ji zauna ma kanu ya amaru Allah ci za mu sakayya kan abin da suke aikata yake cewa wakala subhana Allah ke faɗa da kansa qulidullaha awudur rahma ko dai ku ce Allah ko kuma ku ce ar-rahman ayyamma ta da ku duk ɗaya da kuka kira da shi to falahul asma'ul husna iya cikin sunayen Allah mafi yake kama wasafa nafsihi bi annahu sami'un basir kamar yadda Allah ya siffanta kansa da cewa hi sami'un ne mai ji basir mai gani alimun hakim yace shi mai ilimi ne kuma sannan mai hikima ne wa qawiyun aziz ya siffanta kansa shi mai karfi ne kuma mabwayi ne wa latifun khabir ya siffanta kansa shi latif ne mai tausasawa bayansa sannan khabir mai ba su labari kan abin da suke wa shakurun halim ya siffanta kansa shi shakuru ne abin godiya sannan kuma halim mai kawar da kai akan laifin da aka masa wa gafurur rahim yace kuma shine mai yawan gafara mai yawan jinkai wa annahu kallama Musa taklima yayi magana da annabi Musa magana shine wa kallama Allah Musa taklima falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka فكلعن عليك إنك بالوادي المقدس دوا وأن أكثر فيك فاستمع لما يوها إنني أنا الله الله يكفى دعوة النبي موسى يس لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أكفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك أن من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى سيده سيتي وما تلك بيمينك يا موسى Musa mai a hannunka, ƙala hiya asaya, Allah saddata ce a hannun atawakawa alaiha, wanda nake dogara ga ita, wa ahushu biya ala ghanami, ina kaɗawa dabbobi na abinci da ita, wali ya fiya ma'aribu ukura, Allah ina da wasu buƙatu ma bayan wannan. Sai malamai suke cewa, amsa ai kamar amsa ce ba ta buƙatar bayani, da Allah ya ce Musa mai a hannunka ya ce sanda ce, ai shi kenan amsa ta bayan. to amma me yasa ya ƙara wannan bayanin don jin daɗin magana da Allah yanzu ko kai ne gwamna ya ce ka je za ka so ka fito da wuri a yi labarin shekara biyu ma sai ka faɗa ai mai excellence ai da mu aka je kafin balanga din ai lokacin da aka yi kwazazzaba na ai da mu a ciki misali na biyu an bayyana to kaga shi ma musa jin daɗin magana da yake da allah sai ya ƙi bar magana ta yake wale fiya ma'aribin ukura kaga magana suke da allah da musa babu ma mala'ika tsakani shine ma'anar wa kallama allah musa taklima allah ya yi magana da annabi musa magana wanda ta kai a ce mata magana an fahimta sai yake cewa
wa annahu istawa ala arshihi kuma Allah shine ya daidaito akan arshinsa wa annahu khalaqa bi yadihi Allah ya yi halitta da hannunsa
قال يا إبليس ما لك ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ya iblis me yasa kika je ka gayyasar da kai sujira ga wanda na halitta da hannuna wa annahu khalaqa bi yadayhi kenan an bai ji wannan wa annahu yuhibbul muhsinin kuma Allah ya ce iya son masu kyautata wa radiya anil mu'minin kuma Allah ya siffanta kansa ya yarda ga masu imani laqad radiyallahu anil mu'minina ila ghairi zalika zuwa ga waɗansu waɗannan min sifati zatiyya wal fi'liyya daga cikin siffofinsa na zatinsa da siffofinsa kuma na aiki kama ji'ihi kamar Allah ya ce ya zo waje a rabu kaga maji siffa ce ta zuwa ta'ala wani zulihi da saukarsa wa itiyanihi da zuwansa bima anzalahu ko mimma anzalahu fi kitabihi da kuma irin abin da Allah yake sassaukarwa daga cikin littafinsa alqur'ani wa nutiqa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke furuci da shi game da sunayen Allah da kuma sufofin Allah subhanahu wataala to ina ganin mun zo gun da zamu samu matsayin insha Allah idan Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi a namba ta biyu a wannan gaba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana ya karɓa mana shi abinda muka yi kuskure ya Allah ta'ala ka yafe mana ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ya Allah ka ba mu ikon binta nuna mana ƙarya da san zuciya Allah ka ba mu iko guje masa Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsare ka daga sharrin duniya da lahira Allah ka cika mu Allah ka cika mu haifan mu Allah ka yafi mana zunuban mu ya Allah Allah ka shirya mu da zuriyar ka dora mu ta farki madidici dukkan abin da muke roƙo gare kana alkhairi Allah ka hada mu da shi abin da muke tsoro na shari ya Allah ta'ala ka tsare mu daga fadawarsa Allah ta'ala ka ba mu da muna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan damuna ta mu Allah ka dirar da ita da alkhairi marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya masu cikin damuwa da bukatu daban-daban abun ka ya Allah ka biya kuma bukatu suna alkhairi Allah ta'ala muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka mana arzikin lafiya da zaman lafiya dukkan wata damuwa ya Allah ta'ala ka ɗauke mu daga kanta ya Allah ta'ala muna roƙon ka wannan gari namu na Gombe Allah ka zauna da mu lafiya abin da ya fi ƙarfinmu ya Allah ta'ala ka taya mu fi ƙarfinsa abin da muke bukata gari ka na alkhairi ya Allah ta'ala ka haɗa mu da shi abin da muke roƙon ka tsaro na shari Allah ka tsare mu daga shi Allah ta'ala ka samu cika da imani Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wal adab al akhir Allah ta'ala mana roƙon ka ba mu ilimi mai amfani wannan karatu da muke Allah ka ba mu ikon gyara ibadar mu da aqidar mu Allah ka sa ya karatun ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ta da muna roƙon ka sa aljanna ta zama kuma Allah ka haramta wuta cin da jikin don masu taimakon addinin Allah a ko ina suke Allah ka taimake su masu yi wa addini zagon gasa a ko ina suke Allah ta alaka ainihin mai da kai da zuwa baya Allah Allah ka daga musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai duk wanda suka zo wannan masallaci domin jin wannan karatu Allah ka haɗa mu aladan gaba ɗaya Allah ka haɗa mu aladan gaba ɗaya Allah ka haɗa mu aladan gaba ɗaya Allah ta'ala muna roƙonka dukkan abin da zai zama sanadiyar samun mu ga aljanna Allah ka haɗa mu da shi Allah abin da zai zama sanadiyar fishi da za ka yi gare mu Allah ta'ala ka nesanta mu da shi ya Allah ya Allah ta'ala muna roƙonka samu lafiya mu kammala rayuwa lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب العالمين